أنفسنا أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وسفيه على وهيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وأعدها لعباده المؤمنين وخلق النار مسيرا لعباده الأشقياء فالجنة يا عباد الله هي منتهى آمال المسلمين وأما أوصاف الجنة يا عباد الله ونعيمها يصعب الإحاطة به يصعب الإحاطة به مهما تكلم المتكلمون وتحدث الفصحاء البلغاء كيف لا وقد أخبرنا ربنا جل جلاله أن عقولنا لا تدرك ذلك وأن أبصارنا لم ترى مثل ذلك ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى قال أعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين أيها المؤمنون يا عباد الله إن الجنة دار نعيم والجنة دار لا يحتاج من دخلها غيرها من النعيم لما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من أنواع النعم والزخرف اتقوا الله يا عباد الله اعملوا صالحا يا عباد الله واخلصوا دينكم لله حتى تفوزوا بهذه النعمة والتي هي غاية الآمال هنالك آيات كثيرة في كتاب الله المجيد تأملوا يا عباد الله هذه الآيات القرآنية في, في سبب من أسباب الفوز بالجنة وفي بعض من النعم الجنة قال رب العزة والجبروت إنما نطعمكم لوجه, لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا قمريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جباء وكان سعيكم مشكورا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول زمرة تلج الجنة سورتهم على سورة القمر ليلة البدر لا يمسكون فيها ولا يمتخذون فيها ولا يمتخذون ولا يتذوقون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الكلوة ورشهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء الحمل من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية عباد الله إن مما يوضح ويبرز تنعيم إن مما يوضح ويبرز تعميم نعيم الجنة هذا الحديث النبوي الشريف حتى تعرف خسران وحتى تعرف خسران من فرط في بلد الجنة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسلموا أبدا وإن لكم أن تحيوا ولا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبعوا فلا تهر أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأخرج الإمام البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة وقرأوا إن شئتم وذل مردود وأورد الإمام مسلم في صحيحه فيما روي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان في الجنه لسوقا ياتونها كل جمعه ياتونها كل جمعه فتحب الريح الشمال فتحفوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله زلتم بعدنا حسنا وجمالا فيقول فيقولون وأنتم والله قد زلتم قد زلتم حسنا وجمالا فإن نعيم الجنة دائم يا عباد الله الجنة دار قرار يا عباد الله الجنة نعيم لا يبيد ولا يفنى ولا ينقطع ونعيم الجنة يا عباد الله يختلف عما في الدنيا من النعيم لأن نعيم الجنة لا خوف لا خوف فيه وأما نعيم الدنيا ولا يدوم ويعتريه آلام وأسقام وأهل الجنة يتقلبون في نعيم ليس فيه مرض ولا موت ولا هرم ولا عيب ولا نقص قال ربنا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحج مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل يا رب العالمين اللهم تب علينا يا رب العالمين اللهم تب علينا يا رب العالمين اللهم تب علينا يا رب العالمين اللهم إنا أبيدك بنو أبيدك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا رب العالمين أنت حسن ختامنا يا رب العالمين ألا سل وسلم رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka dan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da manzanci ka zaɓe shi ka turo shi da manzanci ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai dora shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira ya ku bayan Allah ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koya gare shi na fili ko na koye subhanahu wataala ya ku bayin Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta aljanna ya halicci wato aljanna ya kuma halicci wuta ya tanadar da ainihin aljanna domin bayin sa wanda suke mu'minai Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadi wuta ta zamto makoma ga ainihin bayin sa waɗanda suke kangararru Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu daga shiga wuta ya ku bayan Allah ita aljanna fa ita ce ƙarshen burin duk wani mutumin kirki duk wani musulmi duk abin da muke a wannan rayuwa na ibada na kyautatawa na kyawun ayyuka burin ne shi ne manufar Allah tabaraka wa ta'ala ya karba ya ba mu gidan aljanna ya ubangiji ka ba mu gidan aljanna ya ku yan uwa aljanna ita ce ƙololuwa ƙarshen fata kenan duka wanda ya rayu a rayuwar duniya ya zamto ya mutu bai sami gidan aljanna ba to wannan yayi asara asarar da bashi da abin da zai mai da gurbin wannan ya sha bamba da irin asarar duniya da in Allah ta'ala ya ga dama sai baka abin da yafi wannan girma abin da yafi wannan kima amma haka tashi alkiyama ka tsinci kanka cikin yan wuta lalle ba wanda zai iya kawo maka dauki ka riga kai asara Allah tabaraka wa ta'ala yace faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz duka wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsayarta da shi daga shiga wuta ya tsallakar da shi ya shiga gidan aljanna ya tsayarta daga ainihin shiga wuta to Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ya rabauta ya ku bayan Allah ku kyautata ayyuka ku nemi aljanna daga gurin Allahu tabaraka wa ta'ala aljanna gida ne na ainihin wato ni'ima ita aljanna ya ku yan uwa Allahu tabaraka wa ta'ala ya siffata wato yanayinta a cikin ayoyi da yawa cikin alkur'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama cikin waɗansu hadisai ya bayyana ainihin ni'imar da ke cikin aljanna amma wato ainihin ni'imar aljanna gabaki daya abu ne wanda yake mai magana wajen wa'azi ko wajen khutba ba zai iya bayyana haƙiƙanin dukkanin abin da yake cikin aljanna ba domin Allah tabaraka wa ta'ala dama ya faɗa cewa akwai abin da yake a cikin aljanna mun tanadar wa bayi ba wanda ya san me sai sun je ya ko ƴan uwa wani mai fasaha ko wani mai balaga bai isa ya siffata haƙiƙanin yadda aljanna take ba alashin ni'imar cikin aljanna tana da yawa kwarai da gaske yaya ko hakan ba zai kasance ba mutum ya kasa siffata haƙiƙanin dukkanin ni'imomin aljanna gashi Allahu tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewar hankulla ba za su iya riskar yaya haƙiƙanin aljanna take ba haka nan idanu ba su taɓa ganin irin abin da yake cikin aljanna na ainihin wato ni'ima ba ya zo cikin sahihul bukhari da muslim hadisin da aka rawaito daga abi huraira Allah ƙara masa da yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa na tanadar ma bayina bayina na kwarai a cikin aljanna abin da ainihin ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba na ainihin ni'ima bai kuma taɓa ɗarsuwa a cikin zuciyar wani ɗan adam ba zuciyar mutum ba ta taɓa siffata masa irin ainihin gwaɓin ni'imar da ke cikin aljanna ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan hadisin qudsi yace ku karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin rai fa mutane ba su san abin da aka koye musu na ainihin sanyin ido ba a cikin aljanna na ainihin jin daɗi ba ya komu ne ya ku bayin Allah lalle ita aljanna gida ce ainihin da ni'ima aljanna gida ne wanda ya shige ta bai yi bukatar wato wani gida wanda yake ba aljanna din ba a gidan duniya ko yaya dan adam ya gina gida domin rayuwa akwai kalar wani gidan kuma da zai yi sha'awa inda ya samu wancan da ya bar wannan wannan rayuwar duniya kenan amma gobe alkiyama ba wanda zai shiga aljanna yayi fatan ina ma ya fita daga cikin aljanna ya ku bayan Allah ku kyautata ayyuka domin ku rabauta da ainihin wannan ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala ita aljanna tana da ni'imomi da yawa tana kuma da kawa da ainihin ado da yawa ku ji tsoron Allah ku kyautata ayyuka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya muku rahama ya ba ku wannan gida na ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala ka azurta mu da gidan aljanna ya ku ƴan uwa ku lura da waɗannan ayoyi masu zuwa waɗanda a cikin su akwai bayyana sababi daga cikin sababan samun aljanna daga cikin mafiya girman sababan da in mutum yana aiwatarwa zai samu aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cikin waɗannan ayoyi masu zuwa kuma ya bayyana nau'i daga cikin nau'ikan wato ni'ima ta cikin aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa su mutanen ƙwarai suna cewa ne a cikin zukatansu inna ma nud'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura mun fa muna ba ku ne muna ciyar da ku ne muna muku sadaka da kyauta ne domin neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala saboda neman ladan Allah tabaraka wa ta'ala ba so muke ku saka mana ba ba so muke ku gode mana ko ku yabe mu ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa suna cewa mu muna jin tsoron muna jin tsoro daga ubangijin mu muna jin tsoron wani yini wanda yake abusan kamkarira wanda yake a wannan yinin kusake suna turkulewa a wannan kusake kamkariran kuma wato ainihin yin ne mai tsanani matuƙa daya Allah tabaraka wa ta'ala ce irin waɗannan wanda suke taimaka bayan Allah suke ciyarwa fa waqahum Allahu sharra zalika al-yawm sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su daga sharrin wannan yini wato sharrin azamar wuta kenan Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu sai Allah ta'ala yace wa laqahum nadratan wa surura sai Allah tabaraka wa ta'ala ya samar musu da alashin hasken fuska da kuma jin daɗi farin ciki a cikin zukatansu Allah tabaraka wa ta'ala yace ya sakan ya musu da ainihin abin da suka yi na haƙuri ya sakan ya musu da gidan aljanna wa hariran da kuma ya sakan ya musu da basu tufafi na ainihin alhariri Allah tabaraka wa ta'ala yace irin su ɗan aljanna din muttaqiina fiha ala al-ara'ik idan an tashi alkiyama zaka ga ɗan aljanna suna kishin gide akan ainihin gadaje la yarawna fiha shamsan wala zawharira a cikin gidan aljanna ba sa ganin rana ma'ana babu wani zafin rana kuma babu ƙwayar rana kamar take a gidan duniya wala zamharira haka nan kuma babu sanyi babu jin zafi babu kuma jin sanyi ya zamto mutum yana neman dumi-dumi ko yana neman sanyi-sanyi yanayi ne wanda yake jaune mu'tadil yanayi ne wanda yake madaidaici gwargwadon bukatar dan adam Allah tabaraka wa ta'ala yace wadaniyatan alaihim zilaluha haka nan inuwar gidan aljanna kuma dab take da ainihin yan aljanna din ga inuwa wa dhullila qudufuha tadlila kuma ƴaƴan itaciyar an hore wasu ƴan aljanna ainihin horewa ta yadda in sun zauna sai ‘ya'yan itaciyar su zo dare yadda za su iya tsinka su ci idan sun tashi sai sake ɗagawa sama Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa yudafu alaihim bi aniyatin min fidda za a rika zagaya su da ainihin kofuna da mazubi na ainihin azurfa da kuma waɗansu kofuna wanda suke kawarira kofuna wanda suke na tangaran amma tangaran kuma na azurfa wanda a gidan duniya babu wani tangaran da za a iya su da ainihin wato azurfa amma gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ce dan aljanna za a zuba musu abin sha ne a cikin tangaran kuma wato kofi na glass kuma glass din anishin na azurfa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waɗansu yara masu kyan gani za su rika zagaya su in ka dan su ma kan sai ka gaci lubu ne aka zuba shi saboda anishin sheki da kuma haske idan ka dan su ka sake ganin su za ka ga cewa lalle waɗannan 'yan aljanna fa suna cikin ni'ima kuma suna cikin mulki wanda yake mai girma ma'ana sun mallaki gida wanda yake mai girma sabanin gidan duniya Allah tabaraka wata'ala yace aliyahum thiyabu sundusun qudrun wa istawrak Allah tabaraka wata'ala yake cewa a jikin su ma'ana a sama bayan an sa musu tufafi za a sanya musu kuma ainihin sundus qudrun wa istawrak za a sa musu ainihin wato wani tufafi mai laushi na ainihin wato auduga irin ta gidan aljanna a sama a tura shi kuma kore bayan an sanya wani a ciki malamai suke cewa tunda Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa na wajen mai laushi kore mai kyau to na cikin kuma ya ba su wannan kenan Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa za a musu ado da ainihin min fidda Allah tabaraka wa ta'ala yace wa hullu asawira min fiddatin za a sanya musu wato kayan karau na ado na ainihin azurfa Allah tabaraka wa ta'ala yace zai shayar da su abin sha wanda yake da dada ainihin mai tsarki Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan shine sakamakon ayyukan da kuka yi a gidan duniya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yaba ya kuma ainihin gode mu Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata ainihin wato gidan aljanna an rawaito hadisi daga Abi Hurairata Allah kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuga ta farko mutanen farko wato ainihin group na farko da za a fara tura gidan aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za su zo su wuce ne wato siffar su kai ka ce wata ne daren ranar 14 saboda ainihin hasken da suke da shi su waɗannan ɗan aljanna ɗin la yusukuna fiha a cikin gidan aljanna ba za su rika tsirtar da miyo ba ba tofar da yawo wala yamtakhiduna haka nan ba za su rika yin kaki a gidan aljanna ba wala yatazawwadun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba kuma za su rika yin tsuguno ba mutum ya ce fitsari ya kama ni bayan gida ya kama ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce a gidan aljanna babu wannan Allah tabaraka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wato moda mazubin da za a ba su da alashin azurfa ne amshaqun min adh-dhahabi wal fidda ainihin matajin kansu ma kumɗin da za su rika taje kansu wato na ainihin zinare ne da kuma ainihin azurfa wa majamiruhum alluwa Allah annabi sallallahu alaihi ke cewa kuma abinda za su rika zuba ainihin turaren wuta ma na ainihin wato udul hindi ne za a kawo musu abin zuba turaren wuta shi kansa ma kanshi yake yi kawai ba lalle ma sai an zuba turaren wutar ba annabi sallallahu alaihi ke cewa gumin jikinsu kuma zai rika fitar da ƙanshin almiski gashi a gidan duniya idan mutum ya gumi sai a ji wato yanayi mara daɗi ko dai a ji yana wari-wari ko wani irin hamami amma ɗan aljanna idan ya gumi sai anashin wato gumin ya zarto yana ƙanshin almiski annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kowa ko na ɗaya daga cikin su za a ba shi mata guda biyu wanda ta ciki za ka rika ganin wato malamai suke cewa mata guda biyu korul ain da kuma matansa na gidan duniya ta cikin jikinsu za ka daɗa ganin wato ainihin ɓargon jikinsu yana gudana ta annabi sallallahu alaihi ke cewa ta bayan naman jikinsu wannan kuma yana gwada wato ainihin kyau kenan annabi sallallahu alaihi ke cewa babu sabani a tsakankanin su babu yayya tsakankanin su zukatansu kamar zuciyar mutum ɗaya ko da yaushe suna yin tasbihi safiya da kuma marece ma'ana za a samu su kamar yadda a gidan duniya mutum yake numfashi haka ɗan aljanna ba su riƙa yin numfashin tasbihi saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana son ainihin tasbihi ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da yake bayyana ainihin gamewar ni'imar gidan aljanna shine wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mai daraja a cikin wannan hadisi kuma akwai wato ainihin abin lura ga ainihin cewa duk wanda yayi sakaci har ya rasa gidan aljanna to lalle wannan yayi asara kuma ya tabe Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisin da aka rawaito daga abi huraira da kuma abi sa'id Allah ya kara musu yarda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani mai kira zai yi kira a cikin gidan aljanna sai ya ce da ɗan aljanna za ku yi rayuwa cikin lafiya ba za ku taɓa yin jinya ba har abada za kuma a sake kira a ce ya ku ɗan aljanna za ku rayu a cikin aljannan nan ne ba za ku taɓa mutuwa ba ba wanda zai mutu za kuma a sake kira a ce da ‘yan aljanna za ku rayu cikin gidan aljanna kuna samari kuna matasa ba za ku taɓa tsufa ba za a ce da su ba za ku taɓa tsufa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan kuwa shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa nudu an tilkumul jannatu urismuha bima kuntum ta'malun za a kira su daga nesa a ce ya ku ‘yan aljanna kun ga waccar fa ita ce aljanna an gadar muku da ita ne an ba ku ita sakamakon abin da kuke aikatawa ko abin da kuka aiwatar a gidan duniya imam bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin sahih musa kamar yadda aka rawaito daga abu hurairah ta Allah kara masa rida annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle a cikin aljanna akwai wata bishiya wanda idan mutum ya hau abin hawa ya hau doki zai yi tafiya tsawon shekara ɗari bai kai ƙarshen inuwar ba saboda anashin faɗin inuwar annan sarasa nake cewa ku karanta faɗin Allah tabaraka wata'ala wa dhillin mamdud da inuwa wacce take mai faɗi wacce take mai yalwa ya ku bayin Allah wannan yana daga cikin ni'ima da Allah tabaraka wata'ala ya tadadar da ita ga ainihin wato ‘yan aljanna. Imamu Muslim ya kawo wani hadisi a cikin sahihinsa wanda aka rawaito daga Anas ɗan Malik Allah ƙara masa da yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle a cikin aljanna akwai kasuwa ‘yan aljanna za su rika zuwa wannan kasuwa ɗin duk ranar Juma'a. Malamai suka ce duk ranar Juma'a ana nufin gwargwadon ranar Juma'a domin a cikin aljanna babu dare babu hantsi babu yini saboda haka kawai za a kaddara ne kamar yanzu sati ɗaya ya juyo shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk ranar juma'a akwai wato kasuwa gidan aljanna wannan kuma yana gwada maka ainihin gamewar ni'ima ta gidan aljanna abinda mutum yake sha'awa a gidan duniya tunda zuwa kasuwa hali ne wanda yake na neman halal kuma annabawa sun je kasuwanni salihan bayi sun je kasuwanni kuma yana daga cikin abin da yake kare zukatan yan adam shine kaga mutum ya saba da harkar kasuwa idan ma ya tsufa ‘ya'yayensa ko wanda suke kula da shi suka ce masa ya haƙuri za ka ga yana sha'awar zuwa kasuwa ana tsatsi da shi amma shi yana so ne wato ya je ci kasuwa annan suna tana ke ce wato a gidan aljanna ma akwai wato ainihin kasuwa manala ke cewa sai iskar wato iska za ta koro idan iskar ta koro za ta ainihin hura fuskokin su ‘yan aljanna ɗin daga nan wato kasuwa idan suka koma gurin iyalansu sai iyalansu su ce wallahi qad zittum ba'dana husnan wa jamala sai wallahi bayan kun je kun dawo kun ƙara kyau da kuma kwalliya sai su din ma su ga iyalan nasu sun sake canzawa sai su ce wallahi kuma kun ƙara kyau da ainihin ado bayan ban malam ya ku ɗan uwa wannan fa ita ce aljanna ita ni'imar aljanna ni'ima ce wacce take dawwamammiya ni'ima ce wacce take bata ƙarewa ba irin ni'imar gidan duniya bace wacce take akwai rashin lafiya akwai damuwa akwai ɓacin rai akwai wato ainihin samu akwai kuma ainihin rashi wannan a gidan duniya kenan duk ni'imar da bawa ya samu a gidan duniya za ka samu idan wannan abin ya wuce gona da iri sai zanto mata matsala a ce kullum ka rika zama a cikin AC sai ka ji an ce ai sanyi ya yawa kullum ka rika shan kankara sai a ce ai yayi yawa kullum kana fita rana a ce ai yayi yawa kullum ka rika shan abu mai zaki a ce yayi yawa duk abin da ka yawaita zaka ji an ce kuma yayi yawa wannan gidan duniya kenan amma gidan aljanna abu ne wanda yake ba abin da yake cutarwa kullum sai dai mutum ya rika ƙara lafiya ba ran da za a ce gashi aljanna ta ƙare ko kuma lahira ta ƙare ya ku bayan Allah idan mutum ya tuna wato wannan ibara na cewa alkiyama fa in aka tayar babu ran da za a ce ta ƙare to lalle mutum zai sake zabura wajen aiwatar da ayyukan da zai tsira da anishin gidan aljanna ya ubangiji ka azanta mu da gidan aljanna ita gidan duniya mahama Allah tabaraka wa ta'ala ya tara maka abin duniya lalle sai an wayi gari ka bar gidan duniya din nan ko kana so ko baka so amma barin da za a yi a ce ka shiga aljanna kuma yau za a fitar da kai ya ku bayin Allah ku duba faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle mutanen kwarai suna cikin ni'ima suna kan gadaje suna kallo malamai suke cewa suna kallon wanda suke munafikai suna kallon wanda suke sun shakata a gidan duniya wajen aiwatar da sabo za su hau kan gadaje suna hangen su ana azabtar da su Allah tabaraka wa ta'ala ce su ‘yan aljanna ɗin za ku gane su da ainihin nazara da ainihin wato wani haske wata ni'ima a kan fuskokinsu Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa yusqawna min rahiqin ghafur za a shayar da su daga wata irin giya wacce take a rufe ba a taba buɗe ta ba khitamuhu misk karshen kuma wato wannan abin sha na wannan giya din Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kanshin almiski yake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a irin wannan ne masu gasa ya kamata su yi gasa masu riga ya kamata su yi rigaye wajen su samu gidan aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mizajuhu min tasnim su mutanen da suka shiga gidan aljanna za a kawo wani abu da ake ce masa tasnim Abdullah dan Mas'ud yake cewa tasnim ba wanda ya san menene tasnim yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya koye shi ba a san meye ba sai an je gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za a gauraya musu a cikin ruwan shansu a ɗebo tasnim a zuba a ciki a gauraya kamar ka samu flavor a gauraya ruwan sha a bawa mutum ya ce za a gauraya musu da tasnim shi menene tasnim sai Allah ta'ala ya ce ainan ya sharo biha al-muqarrabun to a cikin mutanen aljanna kuma akwai wanda suke makusanta Allah tabaraka wa ta'ala annabawa da mutanen kwarai to su sun fi kowa kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala wannan tasnim da za a debo a daga gaurayawa ga magarin yan aljanna to su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan idan tasnim din shi za su rika sha zallansa su ba za a gauraya musu ba ya Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda za su sha daga anashin taslim ya ku bayan Allah wannan fa kaɗan kenan daga anashin wato ni'imar aljanna ya ubangiji muna roƙon ka ba mu gidan aljanna ya ubangiji ka ba mu aljanna ya ubangiji ka ba mu aljanna ya ubangiji ka tsiratar da mu daga gidan wuta ya ubangiji ka sa ba dan wuta ko ɗaya a cikin mu ya ubangiji ka yafe mana laifukan mu ya ubangiji mu ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah wannan gari ka ƙara masa albarka da zaman lafiya wannan ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya ya ubangiji mun yi wasu da kyawun ayyukan mu ya ubangiji ka mana albarka kai wa zuriyar albarka ka ji kan mahaifan mu wanda suke raye Allah ta'ala ka sa su cika da imani Allah ta'ala ka sa mu cika da imani yan uwa ana sanarwa kwamitin makabarta sun ce a sanar da mutane cewa makabartu babu wato ƙasa da za a idan an kai gawa wani lokaci aka rasa ƙasar ma da za a a rufe waɗansu kaburburan da aka samu matsala da yawa za a je a samu wani kabarin ya rinza ko nan ya kule sai dai a sake zuwa jikin wani kabarin a ɗebo ƙasa a zuba ta ce a sanar da mutane mutane su taimaka fi sabilillahi a samu wani ko wasu su daure daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore musu a kai ƙasa ainihin makabartu a je a zuba domin gyara ainihin wato makabartu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyauta ayyuka ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da yin salati ga samun zuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ya kun da suka imani ku yi tsira da aminci gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله